إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da sa salati ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yan uwa musulmai barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah wanda yake wannan unguwa ta Konkomawa dake garin Cinta a jihar Tawa dake jamhuriyar Niger domin gabatar da karatun littafin Sharhus Sunna na al-Imam Abu Muhammad al-Barbahari rahimahullah wanda wannan shine darasin mu na uku a cikin karatu wannan littafi idan ba manta ba za mu tashi gabar da al-Imam al-Barbahari yake cewa fa min sunnati luzumul jama'a wa man raghiba ghayra al-jama'ati wa faraqaha faqad khala'a ribqata al-islam min 'unuqihi wa kana dhallan mudilla al-Imam al-Barbahari yace famina sunnati yana daga cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin manhajin shi da karantarwar shi da hanyar shi da ya dora musulmai akanta luzumul jama'a lazimtar jama'ar musulmai da rishin fandarewa daga al'ummar musulmai da rishin botsarewa daga al'ummar musulmai malam barbahari ya ce wa marrahiba ghairal jama'a wanda ya kwadaici wani abin da ba jama'ar musulmai ba wa faraqaha kuma ya rabu da jama'ar musulmai faqad khala'a to wannan mutumin ya cire ribqatal islami igiyar musulunci min unuqihi daga wuyan shi ribqa kamar yadda za mu zo mu ji wanda asalin wannan magana imam al-barbahari ya ɗauko ta ne daga hadithi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda irinsu al-imam ainihin at-tirmidhi da irinsu al-imam ahmad da irinsu al-imam al-hakim suka rawaito idan aka ce ribqa makiyaya suna da wata ɗabi'a wadda suke ta ɗaura dabbobi saboda katange su daga bacewa da kuma katange su daga kuraye ko kuma kyarkeci asuli makiyayin zai nemi igiya ce guda ɗaya wadda ita ce babbar igiyar da za ya riƙe a hannun shi to wannan igiya ɗin sai ya yi mata rassa waɗanda zai rinka ɗaurawa ga wuyoyin dabbobin da yake kiyo sai ya zamanto duk dabbobin gaba ɗayansu suna ɗame da igiyoyi a wuyansu amma kuma dukkan igiyoyin na suna gamewa ne ga igiya guda ɗaya wadda ita yake rike da ita a hannun shi to wannan ita ke ce ma ribka kamar yadda malamai suka bayyana to wannan igiyar da makiyayi yake samu waɗannan dabbobin sai ya zamanto za ta katange dabba daga fandarewa ta hita ta bar 'yan uwanta ko kuma botsarewa wanda tana hita daga cikin uwan ɗaya daga cikin ababe ne za su faru tana iya taɓata sannan kuma tana iya in ta fandaren nan a samu wata kura ko wani kyarkeci ko abin da ya kama da haka wanda zai sabce ta to misalin mutumin da ya fandare ya botsare ya bar al'ummar musulmai ya koma daban to wannan shi ne abin da zai same shi zai bata ya kauce ma hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan zai iya halaka halaka ta aqida ko halaka ta manhaji ko kuma ma ya rasa ran shi ya mutu irin mutuwar mutanen jahiliya an fahimci wannan malai ce wa kana ballan sannan duk wanda wannan shine halin shi bai lazimci jama'ar musulmai ba yana kwaɗayin abin da ba jama'ar musulmai ba to wa kana dallan wannan mutumin batacce ne ai dallan fi nafsi shi da kanshi batacce ne sannan kuma mudillan li ghairi yana batar da wani shi kenan kenan ya batacce ne mai kiran mutane zuwa ga zuwa ga ainihin bata wannan gaba da barbahari yake tattaunawa gaskiya gaba ce mai girma daga cikin manhaji da usuli na ahlus sunna da ahlus sunna akan ce musu ahlus sunnati wal jama'a ma'abuta sunna da lazimtar jama'a ma'ana ba mutane bane wanda suke ahlul iftiraq ma'abuta rarrabuwa dan yan bid'a su ake ce ma ahlus ahlul bid'ati wal iftiraq su ma'abuta bid'a ce da kuma tarwatsa da haka a rarrabe suke wancan yana wancan bangare wannan yana wancan bangare amma ahlus sunna kuma sai a ce ahlus sunnati wal jama'a mabuta sunna da kuma lazimtar jama'a wanda a qur'ani da sunna nasoshi da yawa sun zo wanda suke kwadaitar da musulmi kan cewa ya lazimci jama'ar musulmai kan musulmai ya zamanto haɗe su daina rarrabuwa إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء kaga wanda suka rarraba addinin su suka tarwatse suka zama jama'a daban-daban ba jama'a guda ɗaya ba lasta minhum fi shay baka tare da su kai addini wala takunu minal mushrikina minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun ku musulmai Allah ya ce kada ku kasance cikin mushrikai kada ku ɗabi'antu da ɗabi'unsu da halayyarsu minan ladina farraku dinahu cikin wayanda suka tarwatsa addiyarsu wa kanu shi'an suka zamanto jama'a daban-daban ƙungiyoyi daban-daban kullu hizbin bima ladayhim farihun kowace jama'a kowace tawaga kowace ƙungiya tana alfahari da tinƙaho kan abin da take akai sannan Allah ya kira mu zuwa ga haɗin kai ya ce واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا gaba ɗaya ku yi riko da igiyar Allah kada ku ainihin rarrabu shi yasa hablullahi din nan al-imam al-ajurri da al-imam ibn batta sun rawaito da isnadi sahihi daga abdullahi ibn mas'ud yake cewa inna hadha as-sirata muhtadarun lalle wannan tafarkin ana halarto shi suwa ke halarto shi ya ce ya buruhu shayatinu shaidanu ke halarto da siratin nan tafarkin Allah hanyar Allah ne kai kanna shaidanu na kokarin gitto ma mutane su tsaya a kanta yunaduna ya abdullah halum masira kaga shaidanu ke kira su ce ya kai bawan Allah kuskanto a bangaren ka zo ga tafarki madaidaici liyasuddu an sabilillah don su toshe mutane su kange su daga hanyar Allah. To waɗannan shaidanu kana samun su minar jinnati kana samun su minar nashi. Don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce du'atun ala abwabi jahannam masu kira ne ɗan da'awa ne masu wa'azi ne masu kira ne amma kuma a bakin kohohin jahannama suke. Man ajabahum duk wanda ya karbi da'awar su ya yadda da ita qadhafuhu fiha za su jefa shi a cikin wutar jahannama shi yasa annabi ce akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudilluna mafi ban tsoron abinda nake ji ma al'ummar nan tawa tsoro shine shugabanni ko kuma masu da'awa wanda suke masu ainihin batar da mutane to ana abdullahi bin mas'ud yake cewa haka ake samun irin waɗannan batattu suna kiran mutane dan su toshe su kange su daga hanyar Allah da haka yace fa'tasimu bihablillahi tabaaraka wa ta'ala ku yi ko da igiyar Allah madaukakin sarki yace fa inna hablallah igiyar Allah huwa kitabullahi ida ce littafin Allah da Allah yace wa'tasimu bihablillah ay bi kitabillah ku yi ko da ainihin littafin Allah kamar yadda Allah yake cewa wala takunu kallazina tafarraqu kada ku zamanto kamar misalin da mutanen da suka rarrabu waxtalafu suka yi saɓani min ba'di ma ja'atuhumul bayyana bayan hujjoji sun bayyana gare su Allah ya ce wa ulaika lahum azabun azim waɗannan suna da azaba mai girma duk wani musulmi ya kamata ya karanta ayan nan a natse ya lura da abin da ke cikinta mi Allah yake cewa Allah ya ce wala takunu ku musulmai kada ku kasance kallazina tafarraqu kamar misalin yahudawa da nasara da suka rarrabu waktalafu kuma suka yi sabani min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat bayan gaskiya da shari'a ta zo musu ashe in an samu hujja an samu shiriya an samu dalilai sun zo daga Allah mutane ba su da uzurin sabani bayan wannan kuma mutane ba su da uzurin rarrabuwa bayan wannan ashe a samu musulmai a yau suna rarrabuwa ƙungiyoyi daban-daban ɗariƙu daban-daban hanyoyi daban-daban bayan ga shiriya ta zo ta ƙur'ani da sunna wannan kwaikwayo ne da hanyar yahudu da nasara hanya ce ta bata sannan kuma Allah ya yi tanadin narkon azaba akan wannan ya ce wa ula'ika lahum azabun azimun masu irin waɗannan ɗabi'u da halayya Allah ce suna da azaba wadda take kuma mai girma ya zo a cikin hadita annabi sallallahu alaihi wasallama wanda annabi ya nuna mutum ya lazimci jama'ar musulmai wanda Allah yana gaya hadisin da Imam Abu Dawud ya rawaito hadithul iftiraq hadisin da ke nuna al'umma za ta rarrabu yahudawa annabi ce sun kashi kashi saba'in da ɗaya nasara sun kashi kashi saba'in da biyu ya ce ita ma wannan al'ummar za ta kasu kashi saba'in da uku ya ce amma dukkansu wuta za su in banda guda ɗaya aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama su wane ne wannan guda ɗaya a riwayar abu dawo da sai ce humul jama'atu su ne aljama'a umar bin al-khattab radiyallahu anhu ya rawaito daga annabi hadisin da Imam Ahmad ya rawaito da kuma al-Imam Tirmidhi da isnadi sahihi manzo Allah yake cewa man arada buhbuhatal janna duk wanda yake so ya samu tsakiyar aljanna to falyalzamil jama'a to yalzimci al'ummar musulmai jama'ar musulmai fa inna ash-shaytana ma'al wahid shedan yana tare da mutum ɗaya ne wa huwa min al-ithnayn ab'adu game da mutum biyu shaidan ya yi nisantar su sama da yadda yake nisantar mutum ɗaya ma'ana in kaga musulmi shi kadai yadda shaidan yake iya gaugawar halaka shi ya yi samun iko a kan shi sama da yadda zai samu iko a kan mutum biyu haka a cikin hadithin al-haris al-ash'ari radiyallahu anhu wanda imamu ahmad ya rawaito shi cikin al-musnad haka imam muslim ya rawaito shi da waɗansu malamai afwan imam ahmad ya rawaito shi da imam tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amurukum bi khamsin ina muku umarni da ababe guda biyar amarani allah azza wa jalla bihinna wanda allah madaukakin sarki ya min umarni da su manzo allah ce na farko aljamaa lazimtar jama'ar musulmai was sam'a wat ta'a da saurare da biyayya ga shugabanni wal hijrata da kuma yin hijira idan ta kama ka bar garin kafirci zuwa garin musulunci wal jihada fi sabilillah da kuma jihadi a cikin hanyar Allah idan sharuɗan shi sun kammala sai ce faman faraqal jama'ata shibran duk wanda ya rabu da jama'ar musulmai daidai dani daya faqad faraqa ribqatal islama faqad khala'a ribkatal islami min rasihi to ya cire igiyar musulunci daga wuyan shi illa an yuraja'a sai dai in za a dawo da shi idan za a yi mai wa'azi a yi mai nasiha ya dawo kaga wannan ya dace da abinda barbahari ya kawo ko yace faman ragiba ghairal jama'a wa faraqaha faqad khala'a ribqatal islami min unuqihi annabi kuma yace faman faraqal jama'ata shibran wanda ya rabu da al'ummar musulmai daidai ɗani ɗaya ɗani ɗaya duka mine ne zira'i ɗaya ma mine ne amma annabi ce ko da ɗani ɗaya ne to faqad khala'a ribqatal islami min unuqihi ko min ra'si a hadithin abu hurairah wanda imam ahmad da imam muslim suka rawaito daga abu hurairah annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallama wa man kharaja min at-ta'a wanda ya fita daga karkashin da'a wa faraqal jama'a ya rabu da jama'ar musulmai famata sai ya mutu ha to famitatuhu jahiliyatun mutuwar shi gawar shi ta mutanen jahiliya ce ma'ana mutane ne aka samu suka kahirtar da al'ummar musulmai suka yi hito na hito da shugabannin suka fandare suka koma daji suka ce sun kafa daula da kansu ko sun yi ta karkashin jagorancin musulmai duk wanda aka kashe a cikinsu ya yi mutuwar banza gawar shi irin gawa ce ta ainihin mutanen jahiliya a nan da barbahari yake cewa famina sunnati luzumul jama'a menene aljama'a aljama'a daga cikin malamai wanda ya bibiyi maganganun malamai tun daga cikin salaf har wanda suka zo daga baya a wajen ƙoƙarin tattaro maganganunsu da fassara mi ake nuhi da aljama'a wanda ya yi wannan aiki sama da kowa shi na imamu shatubi a cikin al'i'atisam ya bibiyi maganganun malamai ya ce abinda maganganun malamai suka tattaro a kai maganganu ne guda shida su ne aljama'a ya ce jama'a ta farko daga cikin malamai sun fassara aljama'a suka ce as-sawadul a'zam as-sawadu al-a'zam jama'ar musulmai mafi yawa wanda akwai hadisai da suka zo suna fassara cewa aljama'a su ne as-sawadul a'zam jama'a mafi yawa ta ainihin musulmai wanda ba su kan bid'a ke dan dukkan inda ake magana kan aljama'a aljama'a to yan bid'a su ne daga ciki an fahimci wannan to amma hadisan da suka zo cewa aljama'a su ne as-sawadul a'zam ba hadisi ɗaya da inganta cikin su to duk da yake waɗansu malamai sun yi gini kan wannan hadisi da wajen fassara ko waɗannan hadisi a wajen fassara aljama'a magana ta biyu da malamai suka yi waɗansu malamai suka ce aljama'a su ne al'ulama wal a'immatul mujtahidun suka ce aljama'a su ne malamai da kuma mujtahidai cikin wannan al'umma saboda malamai su ne hasken al'umma su ne taurarun al'umma su ne hasken da ke haskaka ma mutane hanyar Allah don su samu su bi da su tsira da aka lazimtar malamai da bin abin da suke a kai wannan shi da tsira ga musulmi amma malamai wani irin malamai malamai na sunna shi yasa imamu shatibi a wannan gabar yake cewa duk wani dan bid'a da ka gani to ba malami bane yace dan malami baya zama dan bid'a ya ce inna ma ta'til bid'u min ad'iya'il ilmi wayanda suke da'awar ilimi su ne ke kirkiro bid'a ma'ana dai koda kaga dan bid'a yana da ilimi to ilimin shi bai wane shi ba ilimi tatacce nagartacce bai bari ka aiwar da bid'a sai dai ka bi sunna daga cikin malaman da suka ce aljama'a sune al'ulama wala immatul mujtahidun akwai al-imam bukhari rahimahullahu ta'ala akan wannan imamu bukhari yake sannan irin su al-imamu tirmidhi kahin su tirmidhi irin su abdullahi ibn mubarak da irin su ishaq ibn rahuya duka wannan shi yake nakaltowa da gare su cewa al-jama'a shine mai shine al-a'immatul mujtahidun wal ulama'u min hadhihi al-umma wanda kaga shi yasa yana daga cikin manhajin da'awar ahlus sunna wal jama'a luzumu kibarin ulama lazimtar manyan malamai lazimtar manyan malamai da haka yana daga cikin ababen da yake zamantowa isma minar fitan Allah ya katange ka daga fitintunu ha duk lokacin da mas'ala ta taso sai ka dubi manya-manyan mushtahidai manya-manyan malaman sunna micece fatawarsu sai ka lazimce ta ko da a wannan lokacin baka fahimci maganarsu ba kun fahimci abin da nake nuni idan ka samu manyan malaman sunna a zamaninka fatawarsu ta haɗu matsala ce ta taso dukkansu suka yi fatawa guda ɗaya kuma ka san su ne manyan malaman sunnar zamaninka ko da hankalinka bai hararo ba dalilan fatawarsu ko da baka gamsu ba ɗari bisa ɗari in dai kansu ya haɗu su malaman sunnar kawai ka sallama kai don ba lalle ba ne abinda su suka hango a wannan lokacin kai ka iya hango shi shi yasa malamai suke cewa ita fitina idan ta kunno kai to ba mai gane ta sai masu hankali da malamai amma bayan ta zo ta gama wawashe mutane ta lullube su mai halaka ya halaka to a lokacin ne kowa ke iya fahimtar ta shi yasa ku yana daga cikin tarbiyyar salaf ar-ruju' ila ulama koma zuwa ga malamai kullum yana bada misali da farkon hadisin da ke cikin sahihu muslim hadisin su yahya ibn ya'mur lokacin da bid'ar qadariyya ta bayyana a garin basra mi suka yi raja'u ila kibaril ulama suka koma manyan malamai suka isko abdullahi dan umar yayi musu fatawa akan sannan suka koma su ma suka ainihin yada fatawar Allah ya ce wai ba ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum to kaga shi koma zuwa ga manyan malamai wannan yana katange ka daga bata amma idan malaman sunna sun yi sabani kan mas'ala to abin da yake wajibi akan ka tattaro maganganun su da duba ka dubi dalilan su dalilin da iyakacin binciken ka da jin tsoron Allah ka ya nuna ma cewa wannan magana ita ce mafi inganci to sai ka ainihin sai ka ainihin bita to da muna bin wannan manhajin ko fitintinu da yawa idan suka zo sai ga katsira lahiya karo matsala ce za ta taso cikin al'umma wadda ba a santa ba ko da shekaru 100 da suka wuce baya ba taɓa yin ta ba ballantana ka haura kashe lokacin salaf daga cikin tabi'ai da tabi'ai tabi'ai da ko lokacin sahabbai to yanzu a matsayinka na ƙaramin ɗalibi me ya kamata kai sai ka jira matsalan nan manya-manyan malaman duniya za su tattauna ta sai ka bari duk sai sun gama tarur kansu sun hitar da fatawa sai ka shi suka ci amma matsalar mu mu a nan kasashen mu shine duk fitinar da ta taso da dan acaba da limamin unguwa da limamin juma'a da alaramma da wanda yake kan mimbarin kungiya da wanda yake malamin ne yana karban suna kowa za yi magana da haka sai ga magana duk ta rikice kuma galibi muna magana ne da jahilci to kuma wani lokacin matsalar ma ta fiƙi ce sai ka shigun ta koma babin takfiri sai a koma tugumar niyyar juna a koma tugumar aƙidar juna a koma tugumar juna da son zuciya da son rai yanzu matsalar corona lokacin ta taso a karon farko kadai ta isa ta sa ka kai karatun talinsu maganganu ɗari nawa kai Allah kaɗai san adadin su in kuma mutum ɗari suka yi magana sai ka casa'in da taron shirme ne suke daga wanda yana magana ne da hamas domin ƙirshi kawai akwai wanda yana da kishin addini amma bai da ilimi to irin wannan shiru yake yi ba a son yi magana saboda yanzu kishin ne kawai zai yi mai zai yi magana da shi babu ilimi akwai wanda kuma ilimin nashi bai taka kara ya karya ba shi yasa al-imamu ash-shawkani cikin al-badr al-fani yake cewa malamai yace al'ummar ne yace mutane kashi uku ne yace akwai wanda malamai ne yace su waɗannan koda sun yi sabani sabani bai zama matsala tsakanin su da haka su ba abin da yake fitowa daga bangaren su sai dai alheri yace sannan akwai wanda suke mabiya wanda su ba malamai bane yace su kuma inda malaman suka kada su can suke yi ya ce amma matsalar tana zuwa ne daga jama'a na uku an saful ulama rabin malaman nan wanda shi ba jahili ba kuma ba malami ba to wannan in yazo zai magana zai dagula ababe ne gaba ɗaya dan ba zai iya fatawa irin ta malamai ba kuma magana shi ba za ta zama irin ta jahilai ba da haka sai ya aiho da ruku an fahimci wannan a nan mimbarin idan ban manta nake ce muku a nan kasashenmu idan matsala ta taso za ga wayanda kake tsammanin su ne malamai galibi suke fara rudewa to za ka yi cana kira su malamai ko ina kiran su malamai ne da mustawar al'ummar amma waɗannan su ne waɗannan na tsakiyar da shogani ke cewa wani wanda za ga natsuwa ma ba maganar shi ma ba ta da natsuwa ballantana ya iya gamsar da kai ta ɓangaren hujja ko kuma dalili amma a nan yankunan namu muna da malaman da suke karɓar sunan malamai to amma galibi in sun yi magana za ka ba a sauraron su ko kuma daman an kasabta su an musu wani matsayi ko an ce malaman gwamnati ne ko an kira su da matsorata ko an ce musu makwadaita ko an tugume su cewa ba su san abin da zamani ke tafiya ba da haka waɗannan 'yan hayaniyar su ɗin ne ke zagaye su ta surutu to da haka magana ta biyu da malamai suka yi suka ce aljama'a su ne al'ulama kashi na uku waɗansu malamai suka ce aljama'a su ne sahaba sahabbai me dalili suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayi cewa lokacin da ya ce al'umma za ta tarwatsu kashi 73 da aka tambaye shi su wane ne ke kan gaskiya yace ma ana alaihi yawma wa ashabi da aka as-sahabatu humul jama'a wanda daga cikin malamai wanda ake jingina ma wannan maganar akwai Umar ibn Abdul Aziz cewa yace al-jama'a humus sahaba haka al-Imam al-Barbahari a cikin Sharhus Sunna dinnan za ga yana cewa al-jama'a dinnan yakan sanya sahabbai a cikin yakan ce su ne aljama'a gabar da za ta zo muna a gaban mu yake cewa bayan wannan gabar da muke akai yace wal asasu alladhi yubna alaihi aljama'a yace hum ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wal asasu alladhi tubna alaihi aljama'a yace hum ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam da wadansu wuraren da suke kama da wannan da haka wadansu malamai suke cewa barbahari shi ma fahimtar shi aljama'a su ne su ne sahabbai waɗansu malaman suka ce aljama'a magana ta nau kenan hudu waɗansu malaman suka ce aljama'a su ne abinda musulmai kansu ya haɗu a kai abinda musulmai suka yi ijima'i a kai don wannan al'umma Allah ya tsare ta daga kuskure ba yadda za ta iya yiwuwa ce duk al'ummar musulmai kaf malamanta sun yi ijima'i kan abin da yake bata ne la tajtami'u ummati ala dalala al'ummata kamar yadda zuwa hadisi kansu ba zai haɗu ba akan abin da yake bata ne dan haka waɗansu malamai suka ce aljama'a shine jama'ar musulmai idan kansu ya haɗu akan wani abu magana ta biyar waɗansu malamai suka ce eh aljama'a shine ababe guda biyu suka ce jama'atul muslimin wa imamu jama'ar al'ummar musulmai da shugabansu wanda wannan maganar ita ce ibnu jaririn tabari ya rijayar da ita kuma dewa daga cikin malamai na wannan zamani mu'asirun wannan maganar suke rijayarwa jini kan hadithin huzaifa radiyallahu anhu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai bayani cewa fitintunu za su zo su bayyana a ƙarshen zamani ko kuma fitintunu za su zo su bayyana daga baya kamar yadda yake a Bukhari da Muslim hadisi muttafaqun alai manzo Allah Huzaifa ya tambaye shi mecece mahita da mi kake muna umarni mi zaka bani matsayin shawara da mahita idan wannan ya isko ni sai manzo Allah ya ce talzam jama'atal muslimina wa imamu kalazimci jama'ar musulmai da shugabansu nan abu nawa ne annabi baya ababe guda biyu jama'ar musulmai da ainihin shugabansu gini kan wannan duk wanda ya rabu da jama'atul muslimi jama'ar musulmai kuma ya rabu da shugaban musulmai kenan faqad khala'a ribqatul islam min unuqi wanda da za ku karanta cikin sharhin fawzan hafizahullah za ku ga wannan shi ma ya karkata cewa jama'atul muslimi wa imamu jama'ar musulmai wa imamuhum da shugabansu gini kan wannan hadithi na ainihin Huzaifa radiyallahu anhu wanda wannan hadithi na Huzaifa yana daga cikin hadisan da suke tsoratarwa sosan gaske na mutum ka rabu da jama'ar musulmai na imaminsu a daidai wannan gaba zan so ku hararo wata mugunyar aƙida da ake samu ga waɗansu daga cikin 'yan bid'a musamman wannan zamani daga cikin khawarijawa da kuma 'yan ikhwan da 'yan sururiyar da suka yanku suka balle ma jama'ar ikhwan suka kawata su jama'a shi ne za ka shi mutum ya ce a yau babu jama'atul musulmin kuma ba mu da imani wanda waɗannan jama'a daga cikin ikhwan da yan sururiya da kuma takfiriyun zaga suna cewa a yau babu jama'atul muslimin sannan babu imami ni suke nuni da wannan sai su ce ai hadisan da annabi yake bayani kan da'a ga shugabanni da lazimtar jama'ar musulmai shine idan ya zamanto duk duniyar musulmai gaba daya suna da imami ne guda daya wanda shine khalifatul musulmi sai ya zamanto sauran garuruwan musulmai amirai ne akwai wanda su ne wakilai na shi wancan babban shugaba kamar matsayin gwamnoni suke a gare shi sai su ce to babu imami a yau kuma sai su ce babu jama'atul musulmi na yau gini kan wannan wannan sai ya aihuwar da at-takfirul am liduwali wa shu'ub sai aka waye gari suna kahirtar da kasashen musulmai aka waye gari suna kahirtar da shugabannin musulmai aka waye gari suna ta duk waɗannan shugabanni na kasashe ba su da maɗa da haka ba su yi musu mubaya wanda kowa ya sani in dai mutum ka karanci ilimin aƙida da ilimin tarihi ka san da cewa marabin al'ummar musulmai a ce suna da shugaba guda ɗaya wanda yake mallakar duk duniyar musulmai gaba ɗaya an yi karnuka masu yawa da aka yi marabinmu da wannan daga baya malamai suka yi fatawar cewa kowace ƙasa ana lura da shugabanta ne a ƙasarku shugabanku shine imamul musulmina musulman da suke ƙarƙashin shi su ne jama'atul musulmina ɓalle ma wannan shugaban da fandarewa daga hita ƙarƙashin wannan jama'ar waɗannan nasoshin za su hawa akan mutum wanda wannan matsalar barbahari zai zo ya mana ishara akan ta insha Allah ta'ala idan muka zo kan gabar da ta dace za mu tattauna wannan magana ne amma abin da nake so ka fahimta a nan tunda nan muna magana kan jama'atul musulmi ne ka san da cewa in ka ji mutum da irin wannan fikira to ba salafi bane an fahimci wannan in ka ji mutum da irin wannan fikira din ba salafi bane musamman musamman alhassanul banna wanda ya kafa tahiyar ikhwan gaba ɗayan fikirar wannan asulin shi ne dalilin bayyanar ikhwan ƙoƙarin yaya za a maido da khalifan musulmi da haka sai ya zo ya kawo wannan jama'a ɗin amma da irin nashi salon da ya ci karo da sunna don shi karan kan shi kasurgumin ɗan bid'a sufi ne ƙuburi hassafi an fahimci wannan to kuma dewa a yau za ka ji wanda suke kiran kansu 'yan salafiyya za ka suna da irin wannan aƙidar da ba ta halin suna ba ce kamar misali malaman misra ɗin nan dewa daga cikinsu hatta wanda aka gurhanar da shi a ƙota kwanan baya ya yi isharar wannan magana cewa yau babu imam wanda yake al'am sannan kuma babu jama'atul musulmi na to bi gajiyar ni da babu imam a wancan na gaba ɗaya ɗin babu to waɗannan da akwai wa tajibu sam'u yajibu sam'u wa ta'atu lahum wajibi ne a saurare su a yi musu biyayya kaga sai kai bayani an fahimci wannan to irin wannan mugunyar aqidar ko in baka fahimce ta ba to sai mutum ya zo ya ce maka shi salafi ne ashe sururi ne fi qamisus salafiyyi fi qamisus salafiyyi dan sururiya ne a cikin siffa ta ainihin ahlus sunnati wal jamaa an fahimci wannan gaba to kaga rishin samun wannan ne sayyidu qutb duk kokarin tabbatar da mai cewa babu jama'atul muslimin babu imamul muslimin shi da sayyidu qutb yazo ya rubuta duk wannan littafin da ya rubuta wanda hatta yusuful qardawi wanda shine babban muftin ɗan ikhwan sai da tabbatar da cewa wannan takfiri da aka samu da wannan fandarewar da aka yi ta samu aka samu matasa suka lalace su koma suna karitar da mutane suna ɗaukar makamai suna yakar musulmai ya ce littattafan sayyidu qutb na daga cikin abin da ya aiwar da wannan wanda saboda mai su ne suka yi da'awa zuwa ga irin wannan manhaji na fandarewa daga ita karkashin jama'atul muslimina don su aslan shugabannin musulmai karitar da su suke kai kuma kai da kake karkashin gwamnatin kai ma kafiru sayyidu qutb cewa hatta masu kiran sallah ba su yi da ba hatta hatta masu kiran sallah ba su ainihin hita ba wallahu ta'ala musta'an an fahimci wannan to da haka wannan ita ce magana ta nawa magana ta biyar magana ta shidda waɗansu malai suka ce aljama'a shine man alal haqqi wa in kana wahidan duk wanda yake kan gaskiya to shine jama'a ko da ku shi kadai ne wanda asarin abdullahi ibn mas'ud sananne ne a gare ku wanda yake cewa aljama'atu ma wafaqa alhaq wa in kunta wahdak jama'a shine abin da ya dace da gaskiya koda ku kai kadai ne ke kan gaskiya to a lokacin kai ne jama'a da haka jama'a ba ana kallon yawan tare jama'a din kadai ba a ana kallon jama'a din kuna kan gaskiya ko ku a'a ba ku ainihin kan gaskiya malamai suka ce idan ka dubi waɗannan manganu guda shidda za ga dukkan suna haɗewa cikin juna kuma suna da alaƙa da junansu da haka a dunkule duk waɗannan maganganu in ka haɗe su ababe biyu ne za su baka a matsayin natija shi ne ba ka zamantowa a kan aljama'a illa bisa hatil mu'takad dole sai ya zamanto kana da ingantacciyar aƙida ma'ana aƙidarka da manhajinka da komai naka kana ta hiya ne kan aqidar annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da tabi'ai as-salafus salih ne wannan na harko kenan sai ya zama kana kan hanya ta annabi sannan abu na biyu kana tare da shugaban musulmai da kuma jama'ar musulmai wannan maganar wannan ababen guda biyu in ka haɗe su duk waɗancan maganganu guda shidda za ga sun dunkule sun shige na ɗaya aljama'a kana kasancewa a kanta idan kana da aƙida kyaukyawa manhaji mai kyau kana abin da annabi da shi da sahabbai suke a kai da salafus salih sannan na biyu kana ƙarƙashin shugaban musulmai da jama'ar musulmai kana ƙarƙashin shugaban musulmai da jama'ar musulmai to idan kuka duba cikin sharhi idan kuka duba cikin sharhi za ku ga inda Sheikhul Fawzan yake cewa a shahi na 19 yace walamma akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam Hudhayfa ibn al-Yaman bima yahsul bima yahsul min al-fitan wa at-tafarruq lokacin da annabi sallallahu alayhi wa sallam shahi na 19 daidai inda muka karanta in kuka dubi bangare daidai yace walamma akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama lokacin da annabi ya bada labari ga Hudhayfa ibn al-Yaman bima yahsul na abin da zai zo ya faru minal fitani na fitintunu wattafarruqi da tarwatsewa da rarrabuwa qala lahu qala lahu huzaifa sai huzaifa yace ma annabi fama ta'muruni in adrakani zalika to mice ce mahita wadda kake mai umarni da ita in wannan iskoli qala yace an talzama jama'atul muslimina kalazimci jama'ar musulmai wa imamahum da shugabansu fal jama'atu sai fauzari ya ce ita jama'a la ta kunu illa bi amarayin ba ta faruwa ta samu sai da al'amurra guda biyu al'amurul awwal al'amari na farko an ya kuna manhaju halkitab wa sunna manhajin ita jama'a ya zamanto ƙur'ani ne da sunna laisa manhajuha mazhaba fulanin manhajinta ba mazhabar wane bace wala ƙaula fulani ko kuma maganar wani balil kitabu was sunna a'a qur'ani da sunna shine manhajinta an fahimci wannan to kaga wannan me wannan fozan yana magana ne ga abinda na gayi cewa waɗannan maganun guda shidda din suna hadewa a cikin me a cikin ababe guda biyu to na farkon shine wannan malai ce al'amru thani al'amari na biyu an yakuna laha imamun ya zamanto suna da shugaba muslimun wanda yake musulmi ya kuduha wanda yake jagorantar ita jama'a wa tarji'u ilayhi ga wannan shugaban suke koma cikin al'amuransu la yumkinu an tajtami'a jama'atun ba yadda za a yi a samu jama'a sun haɗu biduni imami ba tare da shugaba ba la budda min imamin dole sai da shugaba ya kunu marji'an laha wanda shi zai zama tuwa makoma gare ta kun fahimci wannan shi yasa duk yadda shugabanninmu suka lalace ko wallahi kon masu da babu su karayu shekara saba'in cikin zaluncin shugaba ko karni daya cikin zaluncin shugaba ya hika kwana dare ɗaya babu shugaba saboda da ce muka babu shugaba ko duk wata hayaniya da ka sani za ta faru addinin zai rikice kuma duniyar ba za ta zauna lahiya ba ya ga samu yanzu duba lokacin da wayan yan ta'adda suke zuwa su rikitar da gari ko shugabancin wani nau'i wani bangaren shi ya bare ba gaba ɗaya ba wani bangaren shi ne ya bare a wani gari sai ka samu ba a iya zuwa sallar jami'i ba a iya sallar juma'a balle ka zancen wai ka je ka ci kasuwa ka cika aljihu da kuɗi kun fahimci wannan wannan shine hatsarin rishin shugabancin za a wayi gari ba addini tsayayye babu zancen sallar juma'a ba zancen sallar idi ba zancen sallar jami'i ba zancen ka zauna kai karatu irin wannan da muke ba zancen ka tura yayanka su je makaranta duk babu wannan sannan ko kasuwar duniyar ma ba za ka ce ba sannan abinda kuka mallaka ma za a waye gari zai roshe za a koma ana karya gidaje ana kona shaguna ana kona motoci kuma in baka yanne har mutuncinka da na iyalinka sai an taba don duk wani fasiki ya samu dama kana a gidanka za ka kawai an duro ma a yi ma matarka fyaɗe gaban idonka a yi mai yarka fyaɗe gaban idonka durshin mai rishin shugabanci idan mutum ya yi ga ƙarfi zai kwace ma dukiya kuma ba abin da zai wa saboda ba inda za ka yi ƙara a kwato ma haƙinka wannan wa shi ne abin da yake waruwa a yanzu da muke maganan nan a irin su suriya da garuruwan suka rikice shi ne abin da ya taɓa ruwa a nan libya in ba yanzu da awon lamura suka ta gyaruwa ba mutum ya bar gidan shi tsaye ya ji wata unguwa kayan ya dawo gidan ya roshe ya bar shago makil da kaya kayan ya zo an kwashe kayan an hasa ma shagon wuta saboda mai shugabancin ya bare wani haza kala da huzaifa saboda haka ne annabi ya ce ma huzaifa talzam jama'atar musulmi ka lazimci jama'ar musulmai wa imamahum da shugabansu kala sai ya ce fa'in lam ya kullahum jama'atun wala imam idan huzaifa zai ce annabi to da za a kaddara ba shugaba ba jama'ar musulmai kala ya ce ta'tazil tilkal firak to duk waɗannan jama'o'in to duk gaba ɗaya kai watsi da su an fahimta ma'ana amarahu an ya'tazila tilka al-firaq waɗannan jama'o'in sai ka ainihin kaurace musu fala yakunu illa ma'a jama'ati al-muslimin kada kasance tare da kowa in ba jama'ar musulmai ba wala yakunu ma'a jama'atin ghairi jama'ati al-muslimin ba kasancewa tare da waɗansu jama'o'i wanda ba jama'ar musulmai ba ku duba jama'a jama'a duk hadisan da muka karanta da su kun ji inda annabi ya ce jama'atani ko jama'at babu ko daya duk nasoshi da suka zo suna nuna jama'atul musulmi ne jama'ar musulmai da haka addinin musulunci babu jama'atani ko jama'at a inna ma hiya jama'atul wahida jama'a ce guda daya sai za Sheikh Rabi hafizahullah ya rubuta littafi mai suna jama'atul wahidatul la jama'at wa siratul wahidul la asharat jama'a guda ɗaya ba wai jama'a masu yawa ba sannan hanya guda ɗaya ba guda goma ba da haka abinda ake samu na yawan ta'addudul jama'a yawan jama'a jama'atu kaza jama'atu kaza jama'atu kaza hadha khilafus sunna wanda ya saba ba sunna sunna abinda ta yadda da shi ko kuna da shugaba to duk musulmai karkashin su ke shi ke ta babu zance a ce ga shugaban musulmai amma kuma an dawo gehe an nada wani shugaba wanda za a yi mai mubaya'a wanda dole a saurare shi dole a yi mai ɗa'a wannan raba kanun musulmai ne ya ci karo da duk nasoshin da muka karanta wanda Allah yake cewa kada a rarrabu ya ci karo da duk hadisi annabi da yake cewa jama'a jama'a mana guda ɗaya ko da ƙungiyoyin nan da ake buɗa ko jama'a wallahi suna rawar musulmi saboda duk lokacin da aka ce al'ummar musulmai gaba ɗayanta jama'a ce guda ɗaya kaga yanzu da an tinkaro mu mun san mu ne aka tinkaro to amma in wani yana da kungiya kaza wani yana da kungiya kaza lokacin da aka taba waccan kungiya wadda kai baka cikin dami zaka ce su wani aka taba bandami an samu me sharri ya shigo kenan sai aka ga yana daga cikin ni'imomin da Allah ya maka kasar Saudiya ba su da wadannan jama'a jama'a guda ɗaya ce ba kuna da shugaban ito dukkan karashe shi kuke to amma yanzu ka duba wani sharri ƙungiyoyin nan da ake kawo wani lokaci da sunan sunna ko sai ka samu shugaban yana jin cewa shi ma amirul mu'mini ne ba ku ji wannan a ƙasan nan ba mun ji ƙungiyoyin da lokacin da ta yi bomba tsakanin suka rarrabu wayanda suka hita sai aka ce sun zama 'yan tawaye da haka gini kan wannan jininsu ya halatta saboda mai waya annabi ya gaya hadisin da imam muslim ya rawaito cewa idan kan kuna haɗe a gargashin shugaba guda ɗaya wani ya zo ya ce yana so ya raba kanku manzala ya ce faktulugu kashe shi kudin gidan wane yanzu wannan hadisin kan shugaban kungiya ke magana la kan shugaban kungiya ke magana la abinda ba na manta mun taba wani taro na matasa wanda muke da'awa tare muka sanya wani kai ne shugaba na da'awa da'awa ta yadda tsari kawai sai aka wayi gari ya fara ababen da ba mu gamsu da su ba to sai aka je aka gayyato wani malami ya mana nasiha duk hadisan da annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallama faman faraka aljama'a as-sam'u wat-ta'a wa in ta'ammara alaikum 'abdun habashi duk sai ya jibga mana waɗannan hadisan yace da haka duk wanda ya saba ma wannan shugaban ya saba ma sunna haka aka yi da shi ya ga waɗannan jawabai ya nuna bayan rigar shi ana nan shi ma shugaba ne a cikin wata tafiya sai aka waye gari shi ma aka samu matsala cikin jama'ar shi sai ya ce ya sauka ya baiwa wani kuna fahimta za tahiya ta yi tahiya waɗannan hadisan da ya zo ya karanta muna ko su waɗannan mutanen suka danna mishi a lokacin shi kuma sai ya tashi ya rage ce ai ba da shugabanni irin waɗannan ake ba ka ji son zuciya ko fahimci wannan to kada ku taba fahimtar cewa wai shugaban kungiya kaza a matsayin shugaban kasa yake a matsayin amirul mumini yake dole yana da sam'u dole yana da ba'a zaka yi mai mubaya'a in baka bi umarnin shi ka saba ma Allah kaza kaza kaza kaza wannan ba manhajin ahlus sunna wannan manhaji ne na yan bid'a yanzu kaga yan ikhwan suke da wannan tsari cewa zaka yi ma shugaban su mubaya'a to kaga ko mubaya ake ba mubaya kan kungiya ana mubaya ne kan shugaba ba taba mubaya kan shu kan kungiya ba sannan kun ga wani abu na gaba wanda yayin ikhwan suka shigo mana da shi a cikin gari ba amiri indai ba amirin gari ba to amma da fikirar yayin ikhwan ta shigo jama'a sai aka koma ana me duk wata unguwa sai a ce wani kai ne amir wancan ma shi ne amir wancan ma shi ne amir alhali idan aka na cikin gari in shugaban da kai shike cikin garin to shi ne amiru ɗinku in ba shi ke cikin garin ba wakilin shi cikin gari shi ne amiri amma in kuyi da za ku balaguro to anan sai ku za sai ku ce wane kai ne shugaban balaguro an fahimci wannan da haka waɗannan duka yana daga cikin afka wanda na ikhwan ne da yan bid'a da suka shigo cikin sahun mutane da dama da ke jingina kan zuwa ga sunna mala ce bal yabqa wahdahu ala al da za a wayi gari babu jama'ar musulmai ba shugaban musulmai to ba za ka shiga tare da batattu ba an fahimci wannan bal yabqa wahdahu ala alhaq kai kadai zaka tsaya kan gaskiyarka kai ne jama'a din a wannan lokaci ila an yatiyahu almaut wa huwa ala zalika sai mutuwa ta zo maka kana akan wannan to kaga wannan zai bayar zuwa ga wani tambihi shine kasancewar kana cikin mutane batattu wannan baya baka damar shiga cikinsu ka ce ai babu na kwarai ne a sai dai kai kadai din nan ka tsayu ka bayyanar da gaskiya Allah ya gafarta ma Sheikh Mukbe wannan shi ne abin da ya lokacin da ya zo Yaman daga Hizbiyuna sai yan Ikhwan sai yan Dariku sai yan Shi'a ya dage shi kadai ya kawo da'awar shi bai shiga cikin waɗancan ba ya zo ya kawo da'awa ta sunna aka waye gari ya fara samun ɗalibai har Allah ya samu da'awar albarka ta kai inda ta kai wanda mutane suke ji a yanzu mala ya ce fa hada fihi annahu la yakunu al-insanu a cikin wannan zamu fahimci cewa shi mutum baya kasancewa ma'al jama'ati al-mukhalifati limanhaj al-haq ba kasance tare da suka saba ma wayanda suke ahlu da haqqi ma buta gaskiya wala yakununa jama'atan su kuma mutane ba su zamantowa jama'a illa bi shartaini sai da sharadi guda biyu an yakuna manhajuhum alkitaba was sunna dole sai an samu kitabu da sunna wa manhajas salaf da manhajin salaf kuma wannan ba wai da baki ba ba kuma ya rubuce kadai ba ka da kungiya sai ka sa alkitabu was sunna ala fahmi salaf salih wannan rubutun kware kai amma aqidarka da manhajinka da gaske shine alkitabu sunna ala bani salaf in wannan ne to kaga me rubutun da kai ba a yi ba taka amma sai kace alkitabu was sunnatu ala fahmi salaf salih sai aga kana rosa salafiyya din to kaga me almusammayat sunaye kawai ba su dan mutu dan mu dace ga ni salafi ne ni ahlus sunna ne wannan kare ga rudar da kai sai ta tabbata cewa manhajin nashi da aqidar tashi na salaf ne wa an yakuna lahum imamun kuma sai ya zamanto jama'ar na da shugaba muslimin shugaba musulmi ya kuduhum shi yake jansu wa yarji'una ilayhi suna koma zuwa gari cikin al'amuran su fala dina illa bi jama'ati addini baya tsayuwa sai da jama'a wala jama'ata ba iya samun jama'a ko illa bi imamin sai da shugaba sai yace kuma wala imama babu shugaba illa bi sam'in wa ta'a sai an yi biyayya ana sauraron shi da haka wanda zai cewa shi a yau ko yace shi baya da shugaba ƙarya kake shedan ne shugabanka an fahimci wannan waɗannan shugabannin da ke gare mu su ne shugabanninka ko ka bi su akan haka suna matsayinsu na musulmai ko da ku kana ganin kai a fahimtarka suna da wasu kurakurai da suke aikatawa su din ne shugabanka a aqidar mu mu ahlus sunna shugaba in dai musulmi ne duk sabon da yake aikatawa bai tsige shi daga shugabanci sai dai a yi mai nasiya ya ji tsoron Allah ya gyara kuma ba a goyon bayan kuskuren shi amma wannan ba zai saka ce kai ba shugabanka bane yanzu kana cewa kai ba shugabanka bane ka yi ta karkashin ka'idar ahlus sunna kenan ka koma mazhabin khawarijawa ku kula da kyau wannan mas'alar ku fahimce ta hatta waɗansu daga cikin malamai na wannan Afirka ta yamma masu wa'azi da Hausa bal waɗansu suna da'awar salafiyya ma za ka yi suna irin waɗannan maganganu sai ka ce waɗannan shugabanni ko ni ba ni da mubaya a gare su manzo Allah ya ce man mata wa laysa fi unuqihi bay'a mata mitatun jahiliya wanda ya mutu yana ji a wuyan shi ba ya da shugaba wanda ya mamu baya in ka mutu kai mutuwar jahiliya kun fahimci wannan da kyau dole ne ka zamanto kana da shugaba in ba haka ba shedan ne shugabanka matukar dai shugaban musulmi amma idan an waye gari babu shugaba musulmi ga al'ummar musulmai to kaga nan baka da shugaba kenan an fahimci wannan mala yace wa hadha manhajul muslimina wannan shine manhajin musulmai wa hadha huwa sunna allati yashrahuha rahimahullah wannan ita ce sunnar da barbahari yake maka sharhi wa fi hadha nahyun a cikin wannan bayani akwai hani ani shuzuzi daga mutun ya botsare ha fil ara'i a cikin ra'ayuka ya zaman to kai kana fandarewa daga musulmai cikin ra'ayukanka wal mukhalafat da ababen sabawa wa annal insana yalzamul jama'a mutun zai lazimci jama'ar musulmai ne ma damu laisu ala dalalati matukar riba su kan bata abinda jama'ar musulmai suke akai matukar suna kan qur'ani da sunna to kalzimce su an fahimci wannan to sai mu dawo a gabar da barbahari yake cewa faƙad khala'a ribqatal islam ya cire igiyar musulunci a wuyan shi shin wannan yana nufin ya kahir da kenan tunda an ce ya cire igiyar musulunci a wuyan shi haka annabi ya faɗa a wani hadisin da Tirmidhi ya rawaito man faraqal jama'ata da shibre wanda ya rabu da jama'ar musulmai daidai alƙadarin ɗani ɗaya faƙad khala'a ribqatal islami min unuqihi to ya cire igiyar musulunci daga wuyan shi anan magana sahihiya shine yin tafsiri wanda wannan tafsiri ne shine Sheikh Al-Fuzari yana cewa za a duba a cikin menene ka rabu da musulmai idan ka rabu da su ne a asulin addinin da tauhidi to shikenan ka yi ridda ka ita musulunci saboda yanzu ka saba musulmi a cikin asulin addini amma idan abin da ba shi ba ne asulin addini wanda idan an saba musulmi a kai bai zama ridda to sai a ce fahaza dalalun wannan bata ce kake a kanta yanzu kamar yanzu wanda yana da tauhidi bai kahirta ba amma sai ya saba ma al'ummar musulmai a cikin waɗansu matsaloli wanda suke usuli ne na manhaji to wannan sai a ce fahuwa ala dalalati yana akan bata daga gwargwadon yadda ka rabu da jama'ar musulmai gwargwadon hukuncinka in ka rabu da su ne rabuwa kulliya gaba ɗaya a cikin aƙida da tauhidi to wannan sai zaman mutum ya yi ridda amma idan abu ne wanda ba tauhidi ba bai kai ba usulul dini ba wanda ayan bar su ana ana ridda to wannan sai dai a hukunta cewa wannan mutumin ya bata ya ainihin kauce ma hanya sai ya ce wa kana dallan mudilla ya kasance batacce mai batar da mutane shine shakar fauzari yake cewa ballan fi nafsihi an at-tariq shi da kanshi ya rabu da hanya din mudillan li ghairi yana mai batar da wani shi an fahimta yace ballan fi nafsihi batacce ne da kanshi wa mudillan liman iqtada bihi wattaba'a wanda ya koyi da shi yayi kwaikwayo da shi ya bi shi shi ma ya bata saboda me Allah ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira Allah ya ce duk wanda ya saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan shari'a ta bayyana ga mutum ya bi hanyar da ba ta muminai ba sahabbai da magabata na gari Allah ya ce zamu shibintar da shi abin da ya shibinta kuma zamu shigar da shi jahannama kuma jahannama ta zamanto makoma ga mutum wannan ya munana Sheikh Al-Fawzari ce fal wajibu 'ala al-muslimi abin da yake wajibi akan musulmi an yattabi'a sabilal mu'minin ka bi hanyar muminai wala yukhalifuhum mutum baya saba ma muminai wala ya shizza anhum kuma kada ka fandare ko ka botsare daga al'ummar musulmi wannan shine bayanin wannan gaba ne to kaga sharhu sunna lalle sharhu sunna ne barbahari yakan zo ya magana a dunkule wanda fayyace ta kai dokar lokaci wani lokaci sannan kuma wannan karatu na sharhu sunna karatun sharhu sunna ne muke da haka za a yi ta haƙuri ba maki karatun duka haka za a yi ta yin shi a zuwa karanta sadara ɗaya biyu saura a yi bayani wurin da yake buƙatar bayani mai faɗi dole a yi bayani wanda yake buƙatar a taƙaice to shi kenan sai a taƙaice inda yake buƙatar mu karanta maganar fauzan sai mu tsaya mu karanta inda muka ba buƙatar sai mun karanta sharhin shi to kawai sai mu wuce da haka sai mu kwana a nan insha Allah